الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo wannan dare na laraba na dare na talata sha tara ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam tana dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da bakwai ga watan hudu dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da darasi na riyadu salihi lokaci da ya wuce mun kare babi wanda yake bayani akan gaskiya a yanzu za mu fara babi wanda yake bayani akan al-muraqaba kiyaye Allah lokacin da mutum yake aiki wa ya gaba wa ke kallon shi aikin nan zai yi shi don Allah ko ba zai yi shi don Allah ba wannan bangaren ana ce maki al-muraqaba kiyaye Allah tsare Allah dan haka al-Imam nawawi da ya fara sai ya fara da ayoyi na al-Qur'ani wanda ke nuna kula da Allah lokacin da mutum ke aiki ko da shi kadai ne قال تعالى Allah maɗaukakin sarki ya ce, Allabi ya raka hina ta ƙoru, wata kallo baka bisajiri. Allabi ya raka wannan ya zo ne bayan faɗan Allah maɗaukakin sarki da ya ce, Wata wata la'alar azizin rahim, ka dogara ga Allah wanda yake mahuwayi mai tausayi. allazi yaraka hinda taqum wanda yake ganinka lokacin da kake tsaye kana sallah kana bauta ma Allah wa taqallubaka fi sajidin da jujjuyawarka kuma cikin masallata ka yi rukuri ka yi sujuda ka tashi ka zanna dukkan wannan takallubat da kake Allah madaukakin sarki yana ganin ka kenan sawa cewa Allah yana ganin ka abu ne wanda ke sa mutum ya yi abu don Allah wannan su ne tafsirin aya akwai tafsiri wanda waɗansu suke zuwa da shi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa jittowa ta hanyar wani wanda yake tasiri ne ba bi ma'ana tun daga annabi adam alaihi salam annabi bai taɓa salsala shi ba da taɓa kintowa ta wani mutum wanda yake kafiri ne ba cewa wa taqallubaka fi sajidin wai annabi yana jujjuyawa cikin masallata har suke cewa ma annabin yana cewa wa ma maddani shay'un min amrin jahiliya wa kama zai faɗi haka amma ba a fasarta shi da cewa cikin sansala ta annabi ba a taɓa samun mutumin da yake kafiri ne ba abin da ya kamata mutane su fahimta shi kafirci cewa wannan bai yarda da abu kaza ba ba a aibanta mutum da shi a matsayin cewa abin da za a iya gora ma mutum ne ko a aibanta shi da shi saɓanin abu wanda yake yana iya ya da mutunci an fahimta don haka duk rigingimu wanda za su ji wajen mahaifan annabi ko wani abu da ya kama da haka wannan ba abu bane wanda ake aibanta annabi da shi in ya fito don haka mun samu akwai ƴaƴa na annabi wanda Allah madaukakin sarki ya masa hukunci da cewa kafirai ne to kenan wa taqallubaka fi sajidin bai nuna cewa annabi yana jujjuyawa ne cikin masallata har ya kawo wajen baban shi har aka haihu shi abinda ke tafsirin aya tashi da zama da miƙewa da ruku'i da sujudi ana ce masa taqallub to wannan shi da ake nufi da tafsiri na wannan aya kinan allazi yaraka daman annabi ya nuna mu man ihsan an ta'budu allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak kinan sanin cewa Allah yana ganin ka abu ne wanda zai sa ka yi aikin da kake yi dan Allah wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa huwa ma'akum aina kuntum Allah madaukakin sarki yana tare da ku duk inda kuka kasance kenan wannan yana nuna bi ilmihi wa huwa ma'akum aina kuntum haka ire-iren su al-imam ibn kathir daga cikin mufassiri suka fasarta shi da shi wannan ma'iyya ce wadda take ta ilimi Allah yana ji yana gani don haka wajen annabi Musa ya ce innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina ji kuma ina gani ma'iyya kala kala ce ina tare da wani akwai tare da wane ta matsayi za ku ga mutum yana ƙarshen ƙasar Nijar gari wanda yake ƙarshe cikin Nijar amma sai a ce yana tare da shugaban ƙasa bi ma'ana yana tare da shi a kan abin da yake kan shi wannan ma ana ce mashi alma'iyya akwai alma'iyya wadda take nuna muraqaba ina ganin ka shi ne wadda Allah ya nuna da annabi Musa da Harun cewa innani ma'akuma ina tare da ku asma'u wa ara ina ji ina gani kina wannan yana nuna Allah yana muraqaba akwai muraqaba wadda take nuna ilimin Allah da sanin Allah da abin da ke faruwa kamar irin wannan wa huwa ma'akum annama kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuka kasance ana nufin da ilimin shi to amma akwai maniya wanda za ta gamowa gani gaka kamar yadda muke tare da 'yan masallacin nan muna tare da su akwai mutane wanda suka ɗauki wannan mariya suka nuna cewa Allah maɗaukakin sarki yana tare da kowa duk inda yake duk inda kake Allah yana tare da kai a wannan wuri to wannan sabani suka yi malaman aqida ba kai wasu malaman suka ce a'a Allah yana saman al'arki na ne ba ka cewa Allah yana tare da mu a cikin wannan masallaci saboda zai ba da ma'ana ta cewa rufin masallacin nan kenan ya haɗo da Allah ciki suka ce a'a Allah yana sama akwai malaman da suke ganin cewa ba a cewa yana tare da mu a masallacin nan amma yana tare da mu kamar yadda wata yake tare da matafi Allah yana kan al'arfinji amma kuma yana tare da kowa larabawa suna cewa ma zilla nafiru wal kamaru ma'ana muna tafiya wata na tare da ku yana tare da su na'am kuma yana sama eh yana sama suka ce to wannan irin shi ake nufi da cewa wa huwa ma'asun aina ma kuntu ko dai ya zama bizillihi ko kuma irin wannan ma'iyya ta kasancewa Allah yana sama ta bakwai bai nuna ne su yake gare ka to shi ma wannan malamai suka ce ittijah ne idan wajen ma'iyya akwai malaman da suka ce ana nufin Allah yana tare da kai kasancewa Allah yana kan al'arshi bai nuna cewa bai tare da kai kamar yadda wata kasancewa shi yana nesa gare ka bai nuna cewa bai tare da kai wannan istijah ne akwai wanda suke ganin kawai Allah yana saman al'arshi shi wannan wa huwa ma'akum bi ilmi da ilmin shi da yake tare da ku to amma a ce Allah yana tare da mu kamar yanda ɗaiɗaikun mu suke tare da mu a cikin wannan masallaci suka ce to wannan ba manufa ba ce ta aya don haka kenan in kana cikin makewaya Allah yana tare da kai a cikin makewaya hasha wannan zai sa ka nuna kamar Allah wani rufi ya kewaye shi to kuma ba wani rufi wanda zai iya kewaye Allah kenan wa huwa ma'akum ko dai mu ce bi ilmihi ko kuma mu ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku tare da nisan shi yana kan al'arci amma yana tare da mu kamar yadda wata yana sama amma kuma yana tare da matafiya suna tare amma ya zama yana inda kake cikin wurin da kake to wannan sa Allah maɗaukacin sarki ne a cikin wani zama ko faɗan Allah maɗaukacin sarki da ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu mu muka kusa da ɗan adam min hablil warid daga jijiya ta wuyanci al-imam ibn kathir yace ana nufin malaiku wanda ke ɗaukar rai don haka Allah madaukakin sarki yana tare da mutane duk inda suke da ilimin shi don haka ma aya wadda ke cewa ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم أينما كنتم آه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم لما وهو معهم إلا ما لدي سكتي دليل من شيء سكتي إن تكلي قائد من علم شيء مدنا بالكلام سباق وطباق ولحاق مدنا تنا دبايا كامل إتاء tana da ita kanta magana tana da abin da ya biyo mata baya to mai fassara magana ta mai magana bai isa ya fassara maganar daidai ba in ba ya kula da bayan maganar ba kamun magana da abin da zai biyo ma magana baya in ba haka ba zai zamo alamar hadina fawailin lil musalli wanda zai fawailin lil musalli da ya biyo mugun abu da azaba da bala'i sun tabbata ga maballata sai ya shiru akan haka kamar yadda wani mawaƙin ya ce za'il masaji da lil ubadi ta'muruha wa sirjina ila halatin khammari yasina yace bar masallatai wanda za su yi sallah su je su yi je da mu gidan giya wajen mai shayar da giya ya shayar da mu ma kana rabbuka waylun lil ula takilu ai Allah bai tashi bai ce waylun azaba ta tabbata ba ga waɗanda suke cikin maye mataya bal kana rabbuka waylun lil musallina ai da Allah ya tashi cewa yayi azaba ta tabbata ga mazallata shine yayi tsoro to kenan Allah da yace wailul lil mutallin ai da yace alladina hum an salatihim sahun ba kowane masallata ba to wannan in ka bar aiki da bayan magana da kamun magana abin da za ka fada ciki ke to don haka in ka kalli ayar tana cewa alam tara anna allaha ya'lamu ya san ma fi samawati wa ma fi al-ardi kaga farkon magana ana magana kan ilimi da Allah ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة تجي إن الله بكل شيء عليم kaga ya fara da ilimi ya cike da ilimi dan haka ibn da kai kalbi yace kaga siyasi yana sa ababe waɗanda suka koyi a gane ke ma'adarsu yana sa abin da ya zo haɗe a iya gane cewa wani abu ake nufi ba duka ba abin da aka bar shi sake yana sa a gane a'a abu ne wanda an ɗaure shi da wani abu dukkan wannan siyasi ne ke nuna haka to don haka aqida wanda za ta ce maka Allah yana ko'ina to wannan aqida ce ta al-hulul ba a cewa Allah yana ko'ina, Allah yana sama, yana kan al'arshin ce, an gane, ma'utazilawa su ne suka fara fiddo a fida ta cewa Allah bai sama, Allah ba a cewa yana sama, ni yasa su a ganin su suka ce duk abin da za ka gani, to yana cikin jiha ne, ko dai sama ko ƙasa ko gabanka ko bayanka ko tashin dama ko tashin hagu duk abin da za ka gani yana ɗaya daga cikin jihad sai suka ce to in muka ce Allah yana sama kenan mun tashi cikin jiha wanda kuma ake sawa cikin jiha shine makhluqa dan haka Allah bai cikin jiha wai da wannan ne suka kore ganin Allah a lahira cewa ganin Allah yana sama kuma da mun ba yarda da shi ba wai da abin da kake gani yana wata jiha ne shi kuma Allah a wajen su zai cikin jiha suna cewa nusammi Allah shay'an la kal ashiya wa zatan an jihati istikhari muna ce ma Allah wani abu ne amma ba kamar kowane abu ba wai zafin Allah an jihadin ittikhari bai cikin jihohin nan guda shida ƙasa sama gudun arewa yamma gada duk wannan jihohin Allah bai nan to wannan tana warware nasofi na alkur'ani da nasofi kuma na sunna don haka aqida ce bai kamata ga mutum yayi imani da ita Allah yana sama أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض kun amince wanda ke sama ya nufi ƙasa da ku ai wasu sai suka ce ai wa ake nufi mala'iku dan sun ce azabtarwa yanzu rabbuna fi sama'i duniya Allah yana sauka sama ta duniya yace akwai wanda zai roƙe da in garba mashi akwai wanda zai nemi yafiya in yafe mashi suka ce ai umarnin Allah ne ke sauka ko kuma mala'ikun Allah su sauka to wani umarni ne wani mala'ika ne wanda zai ce fa hal min mustaghfirin fa astaghfiruna akwai wanda ke neman gafara in gafarta musu dan Allah ya riga ya ce wa man yaghfiru dhunuba inna ma ba wanda ke gafara zunubai sai Allah madaukakin sarki to dan haka nasosi da yawa sun nuna cewa Allah yana kan al'arshi kuma al'arshi sama yake nasosi da yawa sun nuna yana sama na ayoyi da kuka ji annabi ya tambayi jariya kamar yadda ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na muawiya ibn al-hakam as-sulami Allah ya annabi yace ma ita wannan jariya ayyana ma ina Allah yake qalat fi sama Allah yana sama qalat man ana annabi yace qala man ana wane ne ni tace rasulullah sai annabi yace a ɗan da wannan baiwar dan tana da imani kaga sai tace fi sama to wannan sunan malamai suka ce tana da ma'ana ta ala saboda wani lokaci fi tana zuwa da ma'ana ta ala saman abu ba na nufin yana cikin sama ba ita ma sama ta kewaye shi irin rufin daji a'a ana nufin alasta ba ko wajen mi'raji hatta mai ishiriniya ba sai ake sama'an sama'an sun maza da alastar ba yana hawa sama sama sai da ya ƙara a kan sama ta bakwai to kenan ana nufin man fi sama ya ala sama wanda ke saman sama Allah ke nan dan haka lokacin da fir'auna yake cewa la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi fi juzu'in nakhl da ya tashi yi ma mutanen da suka yi imani daga cikin mutanen shi da annabi Musa sai ce zan rinka yi maku hannu da ƙafa sannan wala usalli bannakum zan tsire ku zan daure ku bi juzu'in nakhli ai ana nufin ala juzu'in nakhli akan ice na kututtire ai kaga ba tsaga iccen zai yi da ya tura su ciki a'a zai daure su ne saman iccen amma malamai na balaga suka ce ma'anar da ke da kai cikin wannan cewa ɗaurin da zai masu zai sun rinka shiga naman su ko jikin su ya rinka shiga cikin iccen amma dai nan fi ana nufin halali to don haka wannan bai nuna wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah madaukakin sarki yana nan duk inda kake ya zamana kuma ba ma'ana ta wancan malamai wanda suka ce a'a yana nisan yana kusa ne ba wannan ma'ana ce tana da inganci daga lura ta larabci da kuma ma'ana an gane ba amma ka ce Allah yana tare da mu cikin wannan masallaci kamar ruhun yana tare da shi to wannan shi ne aqida wanda take ta al-hulul wannan kuskure ne وقال تعالى أن بدر الزرقية إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لم يثبت أن بدر الزرقي لا يخفى عليه شيء في الأرض wani abu wanda ke cikin ƙasa ko kuma wanda ke cikin sama bai koyuwa ga Allah madaukakin sarki wa kana tafinan in ya zama da Allah ba abin da ke koyuwa gare shi kenan dukkan abin da za ka zuwa ka aikata duk inda kake Allah madaukakin sarki kuma ya san me kake ya san me ya faru da kai wata rana kaula wadda take mujadila din nan wadda ta zo mijinta sai da ya bari ta kare haife mashi cikin da ya sake ta ta zo tana faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ga yanda ya faru ga yanda ya faru ko kuma ya mata bihari Aisha radiyallahu anha ta ce subhana alladhi wasi'a sam'ul asma tace ga ni matar tana kusa ina gefen ku take faɗa ma annabi magana ta ce amma ina jin wata magana ta ta wata magana ba ni ji mai take cewa amma Allah ke qadir sami Allah khairan da bi jadi Allah ya ji maganar wannan matar wadda take maka jayayya fi zawjiha cikin sha'anin mijinta wa tashtaki ila Allah kuma tana kai kara wajen Allah madaukakin sarki Allah ya ji kenan ko me kike yi Allah ya san me kake yi kuma ya san me kake cewa ya san kuma ne ne la ma'zubu anhu min qari darbatin fis samawati wa la fil ardi ba abin da ke koyuwa da Allah abin nan ko da ƙwayan zarra ne ko da mai nauyin zarra ne ka san iya ƙura cikin tafsiri na zarra ɗaya na ƙura ana ce masu zarra shafo wani abu wanda ya yi ƙura ka gani kana iya hudu ɗaya daga cikin wannan ƙurai ba ka iya ba to wannan sun ce zarra ana ce ba ki haka wani suka ce biyan rana wanda sun rana ta samu wata kasa ta ko za ta ga wani abu kamar kasa kasa yana juyawa shi ma ana ce da zarra to irin wannan abin bai koyuwa ga Allah maɗaukakin sarki ko ƙasa ko sama Bi za ka ga ƙasa ta bakwai a ce akwai irin wannan abin wanda yake kamar ɗan ƙura ɗan na ƙura guda ɗaya Allah ya san da shi ya san ina yake ya san in mai rai ya san menene damuwar don haka lokacin da tsuntsu ya zo ya sa baki ga ruwa Khadir alaihi salam ya ce ma annabi Musa ka ga ilimi na da ilimin ka wajen ilimin Allah to kamar abinda tsuntsun nan ya ce ba cikin tekun nan in ya shiga wani abu kenan kamar ka koma allura cikin teku don haka Allah alim ne alim wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad Allah madaukakin sarki yana dako yana muraqaba yana kula da abin da ke faruwa cikin bayan shi wannan yana nuna kenan kai ne aiki ka kula da kyau yanzu kana da kamera kadai wanda ta damu al'umma in ya zama da ma'aikata ne ko wuri ne aka zuba kamera kowa so yake ya zama muhlis ko kuma ga da ba muhlis din bane so yake ya zama dan Allah yake abin shi ko da ba a ganin shi kuma ya san ana ganin shi wanda wasu da an bar su da kansu ba wannan kamerar ba a san me za su yi da inda suke to kaga kamera kadai wanda ana iya jurewar abu ana iya cire ta daga aiki ana iya kare ta daga aiki amma ka sa mutane cikin halin kulawa ko Allah madaukakin sarki irin yadda ya san halin da ya fi yadda kamera ke daukar halinka don haka a kiyayi Allah madaukakin sarki Bila berkah وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله مدوكتين سركي يا سم خائنة الأعين يومنا تئدو وما تخفي الصدور ده أبندا zukata suke koyewa da za ka leko wani abu wanda bai kamata ka leko ba da idanka za ka iya ka yaudari ɗan adam amma ba ka isa ka yaudari Allah ba ka kalli wani abu wani ba zai iya gane ta kallo shi ba amma Allah madaukakin sarki ya alamu kha'ilatul a'yun yaudara ta ido wama tukfi sudur da abinda zukata suke koyewa dan haka kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yayi fatu makka akwai mutumin da yake ko da kun gashi yana rike da ka'aba ko kashe shi to sai gashi ya goma annabi da shi da Usman radiyallahu anhu Usman yana cewa ya Rasulullahi ba ne annabi ya kama hannun shi bai ba shi hannu ba ya rasu da mani ba ya ko dan annabi ya ce duk inda aka same shi aka ce sai da na ukun annabi ya ba shi hannu saboda ɗabi'un shi na kirki sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce maka abai ni yasa da kuka ga na kama hannuna ban miƙa masa hannu ba tunda ai na yi umarni a baya inda aka same shi aka ce shi wani kurin ya tashi ya tare wani kai suka ce to me yasa ba ka dan mana ishara da ido ba dan ka dan yi mana sinyal haka da dadi eh daga nan kawai cika aiki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ba ta nabi nabiyyin an takuna lahu kha'imatul a'yun bai kamata ba bai dace ba bai halitta ba ga annabi ya zama yana yaudara da ido ya zama da zai iya yi ma mutum ya kalle ta da fuska kuma ya ma wani ishara da wuce ido na cewa ya aikata kaza wannan nau'i ne na yaudara ta zama ta Allah ya san ka'idatul ma'ayyu wa ma tukhfi sudur dan haka mawaƙin larabawa lokacin da yake la ya'malanna 'ala al-nisa'i akhul akha kan wani dan uwa ya amince ma dan uwanki akan mace ma fi rijali 'ala al-nisa'i habibi mata ba su da amintacce daga cikin maza innal amina wa in ta'affaba jahdahu shi aminin ma ko da ya kama kai bakin kokarin shi la budda an bi nazarat an bi nazaratin da yau ko da da kallo na ido ne sai ya haɗince ka don haka da larabawa ba su kawo mutane gidajen su kawo matan su ko ta aje wani abu ko ta zo ta gaida ta ba su yi wannan saboda wannan kafin da kul'ani al'imam ibn qayyim yana kawo labari na wani mutum da ya zo da wani mutum gidan shi saboda sakaci suna zaune sai ya ga alamar ɗaga kai na matar shi miji ya gani a ce shi wanda ya zo da shi ya rubuta ohaifofi ina san ita kuma matar ta daga kai dai haka miji ya gani sai kawo bai gani ba sai aka yayyafa ma rubutun ruwa bayan ya tafi ya ce a karanta masu bai iya karatu ba aka ce ai ta ce ohaifofi shi ya ce wa hibbu kenan daga kan nan da ka gani na cewa ta yarda ke wannan kaga yaudara ce ta ido sai labari ya kai masa ai mai gida ya gano abin da ya faru kallo guda da yana wannan matan ya sa ya kama rashin lafiyar kanta wannan yana cikin rawdatul muhibbin wa nuzhatul mustaqim na al-imam ibn qayyim ya kusa mutuwa sai da ya koma kamar dan shala a ƙarshe aka kawo likita ya ce wannan yana da maradul ishqa yana da rashin lafiya ta fadawa san wata mace kaga za a yi likita ne ya ce ba zai warke ba sai matan da ta ba shi abinci da hannunta wani talibi da yi wannan kasa ya ce sai dai ya mutu ba mashi al'imam da yake shari'a yake bi ba zuciya karkatar zuciya ke jan shi ba ya ce in dukan dai ba shi abinci da hannunta abu ne ko da an yi nuna saba'ir kankanar abu ne to amma ya mutu a yi asarar rai wannan abu ne wanda yake da girma in haka auna ba da abinci da hannu da rai ya hallaka duk wanda ya san su da shari'a sai a kwambace a ba da abinci da hannu a kan yanzu shi wannan wanda bai lafiya da a ce ba namiji wanda zai yi masu magani mace ce za ta yi masu magani in ya kama ta taba shi sai ta taba shi to amma kenan saboda tsamoran shi ibn al-qayyim yace za a iya a bashi in zai samu sauki dan haka dai khiyana ta ido Allah madaukakin sarki yana ganin ta in ma mai gida bai gata ba ka nemo gidan shi ta wata kofa ko ta wani abu Allah madaukakin sarki ya alamu kha'inatan a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah ya san yaudara ta ido da abin da zukata suke koyewa al-imam an-nawawi yace wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma ayoyi a cikin wannan babin suna da yawa kuma da nannuni wa amma al-ahadith yace amma hadithai wanda ke cikin wannan babi fal awwalu da farkon hadisi shine an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daga Umar radiyallahu anhu khalifa na annabi sallallahu alaihi wa sallam na biyu قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه يتي منا زوني وجمع أيدي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وليل إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد بياض الثياب wanda yake da tsananin fararen kaya shadidu sawadi sha'ari ne tsananin bakin gashi la yura alayhi atharu safar ba adalin alamar tafiya tare da shi wala ya'rifuhu minna ahadun kuma cikin mu ba wanda ya san shi hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ya zanna zuwa ga ma'aiki fa asnada rubatayhi ila rubatayhi sai ya dangana gwiwanci da gwiwar annabi wa wada a kan sauki ala fatisai ya ɗauki hannun shi ya aza bisa ga cinwai wa kana ya muhammad akhbirni an al-islam yace ya ma'aikin Allah ya kai muhammad akhbirni an al-islam ba ni labari akan musulunci ne ne al-islam annabi yace al-islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka sai da cewa ba abin bauta da tantanta sai Allah kuma annabi Muhammad ma'aikin Allah ne wa tuqima sala kuma ka tsai da sallah wa tuqiya zakka ka ba da zakka wa tasuma ramadan kai azumin watan ramadan wa tahajjal baita idza istata'ta ilayhi sabila kuma ka je ka yi hajji in ka samu iya yin haka din قال صدقت sai ce ta yi gaskiya fa ajibna la Umar radiyallahu anhu ce sun kuɗi mamaki yas'aluhu wa yusabbihuhu ga yadda ya gaskata shi kuma yace ka yi gaskiya ni in mutum tambaya sai yayi ta rishin sani ta tsaka zai ce sadaqta yace ka yi gaskiya sai yace fa akhbirni an al-ihsan ba da labarin ne da ake cewa kyautatawa a adal imani fa akhbir li adal imani ba da labari daga imani sai ce an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi mene da imani yace kai imani da Allah da mala'iku na Allah da rubutun wanda Allah ya daukar da ku da ma'aika wanda Allah ya aiko wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi kuma kai imani da qadara ta alkhairi da kuma ta sharri qala sadaq yace ta yi gaskiya qala fa akhbirni an al-ihsan ba ni labari menene kyautata aiki قال أن تعبد الله كأنك تراه كبوتا مع الله كمكنا ولد الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك dan in ba ta ganin Allah Allah madaukakin sarki yana ganin kawai ta amfir ne na sa'a sai shi wannan mutum ya ce ba ni labari a sa'a a kan lokaci na ƙiyama kawai ban da ƙulu an ha bi a alama min sa'il mai tambayar man mas'ulu anha wanda aka tambaya daga gare ta bai zamo bi a alama shine mafi sani min sa'ili da mai tambayar ba yani wanda aka tambaya bai fi mai tambayar sani ba kenan da ni da kai ji ɗaya ne wajen rashin sanin yadda za a yi tashin alƙiyama qala fa akhbirni an amaratiha an amaratiha ba ni labarin menene alamomin tashin alƙiyama in baka san yadda za a yi ta ba qala an tajidala amatu rabbataha lokacin da baiwa za ta haifi ubangijiyarta shugabarta wa an tara al-hufat al-urat al-alam kaga al-hufat wadanda suke yanku ba da kalma saboda talauci al-urat wanda ba su da kayan da za su kirce jikin su al-ala talakawa ri'a ash-sha'i waɗanda suke kiwon awaki in ƙarshen zamani ya zo su ne sai ka ga su ne mawadatan duniya mawadatan birni da ka ga su yata bawa nuna filbin suna rigirgin waye su tsawon gini suna tsawaita gini suna gata da juna wajen tsawaita gini kun man sai wannan mutum mai fararen kaya mai bakin gashi sai ya tafi kwanaki ko mariyan sai na zanna tsawon lokaci an ce kwana ɗaya kwana uku sun makana ya umar sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya kai umar a tabri mana dai ka san mai tambayar nan kuntum la huwa rasuluhu a'lam Umar ya ce Allah da ma'aiki su suka sani. Kwana fa innahu jibrilu wannan jibrilu ke nan atakum ya zo maku yu'allimukum dinakum dan ya sanar da ku addinin ku. wannan hadisi ne ana ce masa hadisin jibril mun fara shi yana ɗauke da hukunce-hukunce wanda watanni ba su iya ɗauke mawaji amma dai yanzu za a ɗan yi abin da ya kamata a iya samu a samu wannan daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wannan hadisi yake wanda shi ke ban labarin cewa bainama asalin shi baina ne ana sa mashi alif ayi ishba ana zai zama baina in kuma aka kara mashi ma sai zama baina ba نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم عمر رضي الله عنه يتي muna zaune majalisi na annabi majalisi na annabi sahabbai suna kewaye annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa masu wahayi na alqur'ani da kuma sunna ta shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wata nan ana cikin wannan zaman in tala'a alaina rajulun sai da wani mutum ya fito na mu tala'a wanda ba wata mukaddima kai sai muka ga ya ya hudo mu wani mutum ne wanda shadidu bayadu siyasa yana da tsananin fararen kaya wannan ke nuna fararen kaya ana son su wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yabe su wajen a rinka sa su kuma a mamata a rinka yi musu makafari fari to haka jibril ya zo da fararen kaya kan shadidu bayadu siyasa yana da tsananin fararen kaya shadidu sawadi sha'ari yana da tsananin bakin gashi gashi launin su baƙi ne to lokacin da zai zama farin mutum da gashi baki yana walƙiya to wannan kyau yake inda cika mashi wannan mutum don haka zamani ne ya kawo mata ko maza su rinka juya launi na gashi zuwa wani abu daban amma asalin gashi baki ne ana yaban bakin shi da baki wa fardin yughashil badla aswada fahilin azizin kaqimun nakhlatin muta'akkil kenan fardin shi ne gashi wanda yughashil badla wanda yake rike baya aswada fahilin wanda ke baki kirin to haka ne launin gashi yake haka jibril ya zo da wannan launin la yura alin bi athar safar ba a ga alamar tafiya ba a ce balle a ce da jare sai wala ya'rifuhu minna ahadun ba kuma wanda ya san shi cikin mu balle a ce cikin makwabta ne kenan in daga nesa yake za a ga kura za a ga wasu alama cewa daga nesa yake ko in kuma ba daga nesa yake ba ya kamata a ce mu mun san shi abinda hadisin ke son ya nuna ke inda daga nesa yake da an ga alama inda kuma ba daga nesa yake ba da mun san kowa ne ne saboda an san kowa wannan ke nuna kai tsaye ne ya fito masu kawai har yanzu ya zanna wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi irin wannan zama ya dangana gwiwar shi da gwiwa ta ma'aiki ya ɗauki hannun shi ya aza fuskar kan cinye shi kan jiki jibril sannan sai tambayi annabi mene ne musulunci sai ce al-islam an ta shahada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqim wa salat wa tuti zakat wa tasum ramadan wannan da munasabat mun yi bayani akan su al-islam shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salat wa ita'i zakat wa sawm ramadan wa hajj in muka ce za mu bibi waɗannan da la ilaha illallah da shuruf nata da sauran su shi ma lokaci ne mu kuma muna da niyya kan lokacin da ya kamata a ce an kira sallah kan haka wannan shi ne al-islam yace sai muka yi mamaki shi da ya zo yana tambaya kuma ta kaka zai rinka dabta da wanda ya tambaya sai ta fahimta ne al-imani sai ce an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tumina bil qadari khairihi wa sharrihi kinan imani da Allah da sifofin Allah da sunaye na Allah duka kuma bayani ne mai tsawo da mala'iku na Allah kakane mala'iku yanayin su yake yaya Allah ya halice su annabi ya bada labari su an halice su ne daga haske wani irin ayyuka gare su suna da ayyuka da yawa akwai masu ɗaukar rai akwai mala'iku wanda suke suna farkar da wahayi akwai mala'iku wanda suke suna kula da ruwan sama da mala'ikun da ke saukar da azaba dukkan wannan ayyuka na mala'iku daban-daban ne da daraja wanda mala'iku suke dukkan waɗannan bayanai ne wanda za su yi tsawo littattafai wanda Allah ya saukar da su mun san dai akwai التوراة الإنجيل الزبور القرآن da Dr. Ibrahim da sauransu da kuma imani da ma'aika na Allah gaba daya waɗanda suke an san sunayensu da wanda ba a sani ba waɗanda aka san sunayensu cikin alkur'ani guda ashirin da biyar ne ashirin da biyar ne mawaƙi ya ce fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun ba'da ashirin ويبقى تبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم والآية ولكتها وتلك حجتنا تأتوا شاكة فتولى الآية ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل وهي ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم kenan yake cikin wannan aya fi tilka hujjatuna wa tilka hujjatuna atainaha minhum thamaniyatun ba'da ashrin akwai sha takwas wa yabqa sab'atun sai guda bakwai fi saura wa huwa idris hudun su'aibun salihun wa sada dhul kifri adamu bin muqtari kad hudimu wannan shine annabawa wanda aka ambata a cikin alqur'ani sauran kuma Allah ya labar da musu wala kad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka mun aiko da manzanni kamun kai akwai wanda mun labarta maka su akwai wanda kuma ba mu labarta maka su ba wal yawmil akhir tashin alqiyama tun daga daukar ranka shigarka kabari har ranar da za a tada mutane yau mai hukumun nasu da rabbil alamin da ababen da za su faru na sirati da wuta da aljanna da duk waɗannan ababe wanda za su faruwa a ranar tashin alkiyama wato mu da kadare kai imani da abin da Allah ya kadarto na alkhairi da na sharri wannan abdullahi ibn umar ya zo da wannan hadisin da lokacin da ji waɗansu mutane kawai lokacin da ya ɗan ji waɗansu mutane suna kore ƙadara cikin mu'tazilawa aka samu ƙadariyya su suna ganin al'amari ba Allah ne ke tsara shi ba kawai zuwa yake haka kawai saboda sun wata jirawa a fidar su cewa Allah zai aikata abu sai wanda yake mai kyau da ka ga wani abu mummuna to ba daga Allah yake haka suka zo saboda suna da wani mabda na fi'ilul asla to ta wannan ne shi da in abu ya faru sai su kore shi su ce ba Allah ne ya nufin ya kasance ba to mazhabi ne wanda yake lalatacce wanda mai shi bai da wahala a kama shi da shi na ba ku labarin wanda ya zo shi yana imani da kadar babban malamin su ne sai aka sace mu mutum raƙumi ya zo wajen babban malamin su yace raƙumi na an sace shi imani addu'a Allah ya maido mani shi da ya tashi addu'an sai ce ya Allah an sace raƙumin wannan bawan ka kuma ba kai kai nufin a sace shi ba shi wannan wanda ya sace addu'a sai ce to bari ma addu'a shi kira ban so dan so ba ka so ne yace ban so me yasa ba ka so yace tun da dai har Allah za a iya a sace wannan raƙumin ba tare da nufin Allah ba ba tare da Allah ya kadarta ba yana yiwa Allah ya nemi a mai dora kuma ba a tunai doshi su da haka wannan mazhabi ne wanda yake ba mai kyau ba a kore kadara ta Allah a Allah shi ke kadarta komai na alkhairi ne da na sharri ne sai dai akwai bambanci tsakanin kadara da shari'a kadara za ta iya zuwa da abin da ba mai kyau bane Allah ma ya san an gane amma shari'a ba ta zuwa da wani abu sai wanda Allah ke so kenan Allah zai kadarta abu wanda ba ya san kamar yanzu kafirci Allah ya kawo kafirci amma Allah ya ce wala yarda li ibadihi al-kufra bai yarda da kafirci ga bayin shi ba kenan abinda Allah ya kadarta yana iya kadarta shi yana da kyau yana iya kadarta shi bai da kyau kamar zalunci kafirci da abin da ya kama da haka akwai kwari wanda Allah ya halitta azzalimai ne ba su da kirki wasu ya ce ma a kashe su kuma Allah shi ya yi su kenan akwai bambanci tsakanin abin da Allah ya kadarce shi wanda ana iya samun mai kyau da mara kyau amma abin da Allah ya shar'anta dukkan shi mai kyau to su da suka ce Allah bai kadarta komai maganganun su suna da yawa kwarai dan haka ya zamo cikin arkanin imani Abdullahi ibn Umar da ya ji labarin su shi ne ya kawo wannan hadisi wanda ya ji daga baban shi an zuhina bil qadar khairihi wa sharrihi da na alkhairin da na sharri kada ka zaka kada fa birni an al-ihsan ni ne ake ce ba kyauta dawa sai ce ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi in ma ba ka ganin Allah din shi Allah yana ganin ka yanda mutane ke ikhlasi saboda kamera su yi abu yanda ake son su yi shi su ki aikata mummunan abu saboda kamera na kallon su to kamera ta Allah ta fi kamera ta ɗan adam don haka muraqaba kiyaye Allah madaukakin sarki lokacin da mutum yake shi kadai ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi dan in ba ka ganin shi shi Allah yana ganin ka kar ka mai da Allah ahwanan nazirin ilai duk masu kallon ka kana jin kunya su kana gudun kakkayi amma Allah ya kalle ka ya ga kana abin da bai su ba ruwanka to shi ne suke tafar ka mai da Allah ya zama shi ne mafi raunin masu kallon ka wanda baka ɗauka komai ba cikin masu kallon ka wannan rishin kiyaye wannan yana kawo mutum ya je lahira ma ba zai amfani da aikin da ya zo da shi ba zai gashi kamar duwatsu manya amma sai a shi da wannan aikin rishin aikata abu lokacin da kake kai kadai kuma yanzu mugun abin da ya same mu a cikin al'umma shine laifuka na koyon lokacin da kake kai kadai wannan hayati wayoyin da ke hannun mutane ya ƙara injiza wannan saƙon ya yawaita to kuma mugun abin yana hana mutum ya amfana da salloli da yake yana hana mutum ya amfana da azumi da yake yana hana mutum ya amfana da zaka da yake bada da hajji da yake zuwa ya kashe kuɗi ya je sha wahala haka annabi yace za su zo da ayyuka kamar duwatsu farare sai Allah ya shekar da su kurun annabi yace musulmi ne irin ku yanda kuke kiyamun ne haka suke amma da sun haɗu da zafu sai Allah idan khalu bi maharimillahi intahaquha in suka zanna daga su sai Allah to ko ne ne za su yi ta alfarma ta Allah madaukakin sarki to dan haka wayoyin nan sai an kula da su da kyau ba ni labari akan tashin alkiyama yace ban sani ba ni da kake tambayar nan ban fi ka ba kai ne tambayar sani sai ce ina ne alamomin tashin alkiyama menene alamomin su yana nufin alamomi sai ya ambata wasu alamomi wanda suke wasu kankana ne kamar an sani dan amatu rabbata ha menene mai gida baiwa ta haifi mai gidanta malamai sun yi ne tafsirori daban-daban yawan yi samun buɗe-buɗe da za a yi na musulunci a samu bayi da yawa ko kuma ko da za a samu rena iya su rinka rena uwaye ya zama na ɗa yana ma baban shi ko mahaifiyar shi mu'amala ta irin shugaba da bawan shi ma tafsiri ne na antabi dan amatu baiwa ta haifi rabbata ko kuma ya zama na an sai da uwar iya baiwa ce mai gida yake saduwa da ita ta haifi iya sai a je a sai da ta sai ya zama na ɗanta zai je ya sauwa ta a matsayin baiwa to ire iren waɗannan duk alamomi ne na tashin alƙiyama wa an tara al-fasata al-urat al-ala hafi shine mutumin da bai da takalma saboda talauci takalma ma bai yawo al-ura wanda suke tsiraici ba su da kaya da jiki al-ari shine wanda yake cikin tsiranki bai da komi da jikinsu ko kuma mafi yawan jikinsu da ya rike ba saboda talauci ba tsari ri'a sha'i makiyayan awakai ka san za ka ce makiyayan raƙuma masu kuɗi ne makiyayan shanu masu kuɗi ne amma su suna ɗaukar makiyayan awaki talakawa abinda hadisi ke nunawa mutane waɗanda suke zama cikin ƙauye wanda suke ba su yawo da takalma ɗan awaki ne ciki suke fiya yawa ba su da kaya da jikinsu in ƙarshen duniya ya zo in ka tadda tankaɗe ɗan gida da an ce nawa ne sai ka ji an ce nawa ne asalin shi daga ƙauye yake can suna kiyan dabbobi amma ƙarshen kiyama ya ta su ne suke manya-manyan gidajen da wanda kake gani ina da ai an kawo wurin yanzu ko to wannan alamatu sughra ake ce mace akwai alamatul kubra kamar saukowa annabi Isa zuwan masihid dajjal fitowar rana daga yamma to dukkan wannan alamomi ne wanda da sun zo to a kiyama tana gab da ta tashi amma waɗannan da aka faɗa a nan alamomi ne wanda suke a sugra sun man ƙalaka sai ya tafi salamistu maliyan sai ya zanna tsawon lokaci maliyan tsawon lokaci sun makala ya umar umar ke magana ke da ya umar sai annabi ya ce ya umar a tafi mani sa'il ka san mai tambayar nan sai nan bai gada kowa ne ne ba kuntum ba huwa rasuluhu a'lam sai ke farnahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum jibrilu ne yazo ya koya maku ya sanar da ku addinin ku kaga wannan ke nuna mala'iku masu kyau irin da aka sifanta wannan mala'ika jibril ya nuna mutum ne mai kyau kuma mutum ne mai tsafta ba kadan da tare da shi haka mala'iku suke don haka kaga jibril yana zuwa da kama ta waɗansu sahabbai na annabi wanda suka sifantu da kyau kamar addihiya dihiyatul kalbi jibril wani lokaci yana zuwa da kamar shi kuma wannan shi ne annabi ke aikawa wurare dama annabi ya ce in za ku aiko mani wanda za ku aiko mani ku aiko mani mai kyan suna mai kyan kama kyan kama fadla ce Allah ke ba wanda ya so to jibril yana zuwa da kama ta wannan dike dukkan wanda annabi ke aikata ta aika shi wurare wurare ba abin da za mu iya karawa akan wannan wannan da ya nuna da yake yu'allimukum dinakum wannan ya nuna mutum zai iya yi tambaya ba dan bai sani ba dan ya amfanar da waɗanda ba su sani ba dan ya ga abu yana faruwa a cikin al'ummar shi yana son mutane su san shi sai tambaya alhali shi ya san hukunci to haka jibrilu alaihi salam da ya ma annabi tambaya kuma wannan irin tambaya ita ma karantarwa ce yace jibrilu atakum yu'allimukum dinakum ya zo maku dan ya sanar da ku addinin ku haka ya kamata a tsaya in an zo da a ce za a yi karatun arba'unan nawawiya a wannan lokacin ne ana iya yi kwanaki ana bibiyar wannan hadisin tare da tafsir wanda sai mutane sun gajiya daga gare shi amin tare da ku a nan za mu dakatawa su yi tafi da zuwa in Allah ya yi rai sama da alfaƙi da sauƙi Allah hadinakum wa amanatikum wa khawatima a'malikum على خير نلتقي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين إن أقيت بيان